Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
wannan farfajiya mai albarka a wannan lokaci mai albarka wanda muka saba haduwa domin karatun diwanin maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a karkashin jagorancin malam shehu mansur imam alhamdulillah an yau za a yi sauka na iksiru sa'ada saboda haka za a gabatar da karatu wanda zai kai mu ga sauka insha Allah na ikiru sa'ada kafin da shiga kuma wani abu na fatan yanzu mun ce mun ga diwani ko alhamdulillah Allah ya saka mu da mala alkhairi Allah ya kara madadi da tarafi da kusaci da ɗaukaka da soyayya. Barka da sallallahu alaihi wasallam Fatiha ma salatul Fatiha.
ونوره وفيده المدرار فهب لنا العلوم والمعارف وارنا المرام والعارف يا ربنا وبعبد العباس وسره ونوره النبراس وافتح قلوبنا بخير جمّا والله وعدنا بنور الأمة يا ربنا بسيد السماوات بنوره وعلم السماوات يا ربنا بجاه السلاوي ومن بسره لياوي وابتعدنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الخير يا ربنا بسيد السكرجي ومن به يجري الخير يجي نئن لنا العبيد عندنا الجنون والعبادة وسالنا الكنوز والعيون وفي من الأخرى والعيون يا ربنا بشأننا القليل غفران وبر الجميل فهذا المراد أهلهم وليلا المراد عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والمجدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى أسرارك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المهدر والتع به بنظرة تأتي لنا بالزفر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a alara mai girma mai alfarma alaran maulanmu dan maulanmu shek salahuddin dan maulanmu shek abubakar kurin bai radiyallahu ta'ala anhuma wanda shi ne dan faila na farko kamar yadda muka fara faɗi lokacin da za a fara diwani a nan shi ne farkon wanda ya sallama shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi ne farkon almajirinsa har bayan wafatinsa ma shi yana yi masa marsiya yana yi masa wasu baituka a Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa girma Allah ya ƙara masa daraja ko kuma Allah ya ƙara mana sarsu a halar dukkan shehunai da muƙaddamai da limamai da na'ibai da ladanai da muridai da ɗalibai da fulanizai masoya shaikul islami wa murshidul anani baki ɗayan ku ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a yanwa mun gode Allah Allah ya kawo mu daga farkon diwanin tafsirul usuli zuwa bakin ƙarshen tafsirul sa'ada mun yi zama 92 adadin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shehu radiyallahu a tafsirul usuli ya ambaci Muhammadu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam 22 a cikin tafsirul sa'ada ya ambaci sunan Muhammadu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam 97 to mu kuma mun zo ƙarshe ashirin da bakwai a tasirin usuli a ashirin da biyu iksirin sa'ada ashirin da bakwai to yau kuma za mu tsora daga wato yau ne za mu yi hatma kamar yadda shi ya faɗi radiyallahu ta'ala anhu bismillah
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي عليه دل المنى الذي هوى من جمع الحديث إلى رسول الله أحمد سيدي من سمع نبي من المولى وعده دينته وهو قال الفاتحة إنما فتبا
حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rama mai jin kai
حرف الألف المقصورة
yau ya ce harful alil maksura
على
wato shehu ya fara ya bude wannan harafi wato da harful tambihi yana nuni zuwa tsananin shauki da ishtiyaki da sururi da huguri da huyani da garayi da mahabba da mawadda da adashi da tahashi da jazabi da ladabi da sahaki da mahaki da bala'i da baƙayi da danahi da shagabi da wujidani wanda iska ci zuciyarsa ya kama hankalinsa da tunaninsa sai ya zama yana magana shi da ruhinsa jikin yana magana da ruhi saboda tsananin wujidani yana yin magana yana aikar ruhinsa zuwa ga masoyinsa zai ce masa ala wai kumana sai ruhi kumana
حي قلل
yace hai ka gaida mini da ɗallar kuma ko kuma gidan ta bi tangwayen gidaje ka gaida mini da kufai wato gidaje waɗanda suka ruhunce masu shi suka mutu to ruhi ka gaida mini da irin wannan kufan wannan fadajen wannan gidajen da suka ruhunce ma abota gidajen kuma suka mutu بالملقى
bilmunaka wato wanda yake cikin rairayin garin madina jibat kufin kufan a cikin rairayin garin madina yake alladhi hawa alladhi hawa wannan da ya faro yuwar alladhi tahwa makwabtaka da wannan da kake kauna ya kai ruhu wannan kufan wannan jibat kufin da ke cikin rairayin garin madina ya taro makwabtaka da wanda ruhi na tabbatar kana son shi.
wa tarrihi jima'an tahwa Ke shi ruhi da ya ji wannan ziga da jikin sai ya yi masa cewa ya gaida kufai ya gaida rusassun gidajen da ke cikin rairayin garin Madina saboda shi ya tabbatar ruhi yana so kuma yana kauna har ya bar hawarsa saboda hawar wato wanda yake zaune a cikin wannan gari shi kenan sai ruhi da yake tuhibbul hima min ajli man sakala al hima wa min ajli man fiha tuhibbul manazil oh wato na gane tana son gari saboda darajar waɗanda suka zauna a cikin garin saboda ƙaunar waɗanda suka zauna a wannan gari take son gidan dabin da ke cikin garin sai ce yake na farai haka aka yi
wa tarrihi biman tahwa tsoron ya ce to in ko haka ne watarri da ya ne jimanta hawa ya kake so inda abin haka yake watarri jimanta hawa ga ya ne ya kake so na san dai a madina akwai gidaje akwai gidan abubakar akwai na umaru akwai na usmanu akwai na aliyu akwai na gasu nan dai da yawa har sa abuja ma duk akwai nasu a matakar saboda ka ka goya mini a cikin waɗannan rufafin gidaje don wa ta aike ni.
habibi rasulullahi Sai ce wa radiyallahu anhu sai na su. Sai ya kwantar da hankali radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce masa habibi rasulullahi. Aba ruhi zai na tambaya na ai kai ma ka sani masoyi na shi ne rasulullahi ma'aikin Allah.
ahmadu ahmada Mafi godiyar halitta Allah baki daya.
sayyidi Shugabana mukaffa abin kwaikwayon annabawa aminun amintaccen Allah wanda in an aiko masa da wahayi baya karawa baya ragewa yadda aka gaya mara haka ke faɗi wa hawa mustafa wahawa shi ma yakin Allah sallallahu alaihi wasallam Mustafa abin zaɓi ne rusul a cikin manzannin Allah baki daya nabiyyun shi annabi ne min al-maula daga majibincin lamarin bayi wa adamu dinatun tun annabi Adamu yana tsakanin ruwa da yunfu dinatun wa ma'un yana tsakanin ruwa da ƙasa fala yulfa sai ba a samu min sharwa wani makamanci li ahmada ga annabi Ahmadu a ce ma yau ga wanda yi kama da annabi Muhammadu sai babu wannan mutum sai ce falatul fa ba a samun a nisharwa wato daga makamanci li Ahmada ga annabi Ahmadu fatiba alaihi in baka sani ba fatiba alaihi an karɓi tuba wato a kansa
istawassala bil hadid shi annabi Adamu nan da muka gaya maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne tun Adamu yana tsakanin ruwa da yunbu fatiba an karɓi tuba alai saboda shi an karɓi tuban annabi Adamu is lokacin da tawassala ya yi kamun kafa bil hadidi da masoyi siddiya masoyina
khairul khalqi kiyayyen duk wanda ba Allah ba kiyayyen halitta Allah baki daya yasinu shine yasinu ayyuha sayyidul mufakhkham wal majidul mu'azzam shine yasinu shugaba ya shugaba abin girmamawa madaukaki abin azzamawa ya zo cewa zuciya alqur'ani ita ce yasin ita kuma al- wato yasin din zuciyar yasin shine salamun qaulan min rabbir rahim to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa إن الله تعالى سماني في القرآن بسبعة أسماء محمد وأحمد وداه وياسين والمزمل والمدثر وعبد الله Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace da sunaye a Qur'ani har suna guda bakwai ya ambace da Muhammadu da Ahmadu da Daha da Yasin da Muzammilu da Mudassiru da Abdullahi sallallahu alaihi wasallam
murtada murtaba shi ne abin zaɓi abin tsarkakewa abin yadda a wurin Allah tabaraka ta'ala wato abin da yasa shi yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tun annabi Adam yana tsakanin ruwa da yinku ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nabiyyan wa arifan bil nubuwati wa adam bayna al ma'i wa tin bal kuntu nabiyyan wa arifan bil nubuwati wala adama wala ma'a wala dina wala sama'a wala arba ولا عرش ولا كرسي ولا لوح ولا قلم ولا ولا ولا ولا yace na kasance annabi masani da annabta ta tun adamu na tsakanin ruwa da yumbu kai bar wannan zance na kasance annabi masani da annabta ta tun adamu na tsakanin tun babu adamu babu ruwa babu ƙasa babu sama babu ƙasa babu al'arshi babu kursi babu lauhu babu kalamu babu babu babu ma babu shi ne suka ce bada majjuhu min qabli nashati adamin wa asma'uhu fil arshi min qabli tashabu girman sa sallallahu alaihi wasallam ya bayyana tun gabanin halittar annabi adamu sunayensa abin rubutawa ne a kafafun al'arshi tun babu adamu ba ruwa ba ƙasa ba sama ba al'arshi ba kursi sannan annabi adam alaihi salam ya ga ɗansa annabi shisu alaihi salam yace masa ya budayi anta khalifati min ba'di fa khudha bi quwwati fa kullama dhakarta Allah ta'ala fadhkur ila janbihi ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inni ra'aytu ismuhu maktuban ala sajil arish wa ana wa ana bayna ar-ruhi wa tin yace masa dana shisu kai ne khalifa ta bayana ka rike wannan magana da muhimmanci duk sanda ka ambaci Allah to raba sunan masoyinsa Muhammadu kusa da shi sallallahu alaihi wasallam domin ni na ga sunansa abin rubutawa ne a jikin kababuwan al'arshi tun ina tsakanin ruwa tun ina tsakanin ruhi da ƙasa tun ba a halicce ni ba na ga wannan rubutu sannan bara ibn azib ya ce mun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ya rasulullah mata wajabat lakal nubuwa yaushe ne annabta ta tabbata gare ka ya ma'aikin Allah sai ce wa adamu bainar ruhi wal jasad tun adamu na tsakanin ruhi da jiki imam al-baihaqi ya rawaita hadisi da isnadi sahihi daga cikin littafin sa dalailul nubuwa daga sayyidina umar dan kattari Allah ya kara mar yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma tarafa adamu al-khadi'ata qala ya rabbi as'aluka بحج محمد إلا ما غفرت لي فقال الله تعالى يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال ربي إنك لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت أنك لم تجد إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي وإذ سألتني بهجه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك ما الرياضي يا رويت حديثي بإسناد صحيح أتكلم دلائل النبوة daga sayyidina Umar dan Kattabi Allah ya kara mar yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da annabi Adam ikan faci abin da ikan fada na daga abin da ya faru a aljanna Allah yana iya cewa laifi ne ko ce sabo ne amma mu ba mu da shi suwa suka ce kai da annabi Adam ya san abin da zai biyo baya lokacin da aka ce kare itaciyar nan yaki da ya san abin da zai biyo baya da ba ɗan itacen yake ba itaciyar zai ce yaki saboda sai da itaciyar aka sauko da shi ya dinga haihuwa har aka haifa annabi Muhammad to saboda haka lokacin da abin da ya faru ya faru aljanna sai annabi Adam ya ce ya ubangiji ina roƙonka dan alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gafarta ni sai Allah tabaraka wataala sai ce ya Adam ya aka yi kasan Muhammad da su ban hadisin shi ba sallallahu alaihi wasallam shi ke nan sai Allah ya ce ya ubangiji lokacin da ka halitte ni na daga kaina na dubi sama sai na ga dukkan kababuwan al'arshi a jiki ta rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na gane sai na san cewa ba za ta raba wani suna da sunanka ba sai ba ce wanda ka fito a cikin halittar ka baki da sai Allah tabaraka ta'ala ce kai gaskiya hadau ta yi gaskiya shi ne mafi soyuwar halitta Allah ba shi dai a wurina tun da kare ce ni saboda shi na gafarta mai da kana yaji ba dai shi ba da ban yi ta ba adam to shi ne dalilin da yasa sai radiyallahu anhu ya faɗi wannan cewa wato a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance annabi tun tun Adamu na tsakanin ruwa da ƙasa
halal haƙi shi ne ce adul haƙi mutanen Allah sufaye bayan Allah ƴan ɗariƙa fama zala ba su gushe ba zalika nahjuhum irin wannan hanyar ta annabi Adamu na tawassuli da annabi Muhammadu shine tabarkin har gobe hanyar ahlul haqqi tawassuli da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abu basharin wato tabarkin Abu Bashar baban mutane annabi Adamu naqfu sai wace kai ne koyi tariqatahul musta da hanyarsa wato katartacciya almusla wato mai daraja mafiziciyar hanya yace dukkan mu koyi da irin hanyar Adamu da wani abu ya faru ce Allah dan alfarma annabi Muhammadu yi mana kaza
ala
ka sani ya rasulullahi ya ma'aikin Allah farfa shikayati ka ɗaukaka kukana ka ɗaukaka ƙarana bi maulaka ga ubangijinka antal karu kai ne sadauki khairuka alkhairinka yurtaja shi dukkan halitta Allah suke guri dukkan halittar Allah alkhairinka suke guri fa inni domin cewa ni faqirun wato fakirin ba mabukaci ne amma ba talaka ba yadda ake zato a ce a talaka ne za a shi mabukaci ne zuwa ga Allah domin ma'anin talauci a wurin sufaye wato fassaransa mutum ya rasa abin da yake da bukata ba mutum ya rasa abin da bai da bukata ba duk wanda ya rasa abin da yake da bukata to mabukaci ne amma duk wanda ya rasa abin da bai da bukata ba mabukaci ba ne saboda ka dan mutum ya rasa kuɗi ko kuɗin baya gaban shi ya rasa wani abin duniya ko abin duniya bai gaban shi to ba talakan wannan abin ba ne saboda ka shi mabukaci ne zuwa ga Allah ba mabukaci zuwa ga duniya ba saboda ka ya wadata da ita shi bukatarsa Allah zai za ka ce ba a ambatan faƙaru wato talaucin abin da baka da bukatar shi duk abin da baka da bukatar shi ba a kiran ka talakan abin sai abin da kake da bukatar shi to kuma a cikin halitta Allah baki ɗaya mabu wato mawadaci ɗaya ne kuma shi ne abin bukata wane ne mawadaci shi ne Allah duk wanda ba shi ba mabukaci ne sai sa ce wallahu al-jaliyyu wa antumul fuqara Allah shi ne mawadaci dukkan ku mabukata ne. Sannan yana cewa innama sadaqatu lil fuqara. Imam al-Qusairi ya ce al-fuqara wa ala aqsani fuqara wa talakawa mabukata sun kasu kaso daban-daban. Akwai faqirun ila Allah, akwai faqirun ila shay'in huwa min Allah. Akwai mabukaci zuwa ga Allah, akwai mabukaci zuwa ga abin da ita ga Allah. Allah ya halitta abubuwa shi ba Allah yake nema ba, a abin da Allah ya halitta shi ke so. Akwai waɗanda su kuma ba abin da Allah ya halitta suke so, su zatin Allah suke so. To shehu shi ne shugaban. su. Wa man iftaqara ila shay'in istagana bi wujudi zalika shay. Duk wanda ya bukatu zuwa ga wani abu, to zai wadatu da samuwar wannan abu. Wanda Allah ne bukata sa ya samu Allah to zai ga duk abin da ba Allah ba ya wadata gaba da shi. sannan yace fal faqiru ila Allah huwa al-ghani billah mabukaci zuwa ga Allah shine wanda ki wadata da Allah fal iftiqaru ila Allah la yakhlu min al-istighna'u billah bukatuwa zuwa ga Allah baya wofinta daga wadata da Allah duk wanda ya bukatu zuwa ga Allah zaka ga ya wadata da abin da ba Allah ba fal faqiru ilayhi mustaghanin bihi mabukaci zuwa gare shi to mawadaci ne da shi wal mustagani bihi faqirun ilayhi wanda ya wadata da shi ko mabukaci ne zuwa gare shi shine ma'anar wato kai ni fakirin sannan imam rawazi ya wadi ya ce man istagana billahi la yafqir wanda ya wadata da Allah ba zai taɓa yin talauci duk wanda ya wadata da Allah ba zai talauci ba wa man yata'azzalu billahi la yazillu wanda ya da Allah ba zai kaskanta ba ko halitta tana so ta kaskanta shi ba za ta iya ba in dan girman sa na Allah ne ba mutane bane suka baki Allah ne girma maki to ba zai taba kaskanta ba sannan ya haya dan mu'azin razi ya faɗi ya ce alfaqaru khairun lil abdi min al-ghina bukatuwa zuwa ga Allah ya ji alkhairi ga bawa daga wadata kullum ka kana bukatar Allah ya fi a ce ka wadata baka bukatar shi domin cewa kaskanci a cikin talauci yake girman kai kuwa cikin wadata yake duk wanda in yi wadata za ga yana girman kai biya mata isa za ga yana yi amma talaka ba ya isi takama ka sa su ba daban-daban riga daban wando daban ko kana ta kama cewa a duk ta kama a a sai an samu kuɗi aljihu ya cika yawwa ga kuɗaɗe a banki ga manyan motoci to sannan za ga an fito an ai mutum ya ci nama ya sale ni ya yi ja ya kare shi sai ga mutum yana takama yana kallon mutane eh eh eh yawwa amma talaka wa zai harara wa zai kalla yana dima saboda haka shi ne dalilin da ya zama kace kai faƙaru khairun min abdi min al-jina domin kaskanci yana cikin talauci girman kai kuma yana cikin wadata sannan komawa zuwa ga Allah yana cikin tawabu da kankan da kai da kaskanci sannan wadata mutum ya wadata zai fito bukatar Allah ba sannan suna cewa sifar waliyai uku ne as-siqatu billahi fi kulli shay'in wal faqru ilayhi fi kulli shay'in war rujuu ilayhi min kulli shay' in kana so ka gane wali zaka ga ya aminta da Allah a cikin kowane abu sannan yana da bukatar Allah a cikin kowane abu sannan za yana komawa zuwa ga Allah daga cikin kowane abu shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ibnu ajiba yace talauci bukata hawa hudu ne akwai faqrun min ad-dini akwai faqrun min al-yaqini akwai faqrun min al-mali akwai faqrun min ma fi wallahi akwai talauci na rashin addini mutum baya bautan Allah wannan talaka ne ko mun kudin shi bai sallah bai azumi bai zakka bai haji a wannan talaka ne sannan akwai talaka ne rashin yaqini shi dai da yaqini to wasu sun ce akwai aljanna akwai wuta wasu kuma suna cewa to gashi nan dai wasu sun ce Allah yana sama wasu kuma sun ce yana ko ina wasu sun ce annabi mutum ne kamar kowa wasu kuma suna cewa wai ba mutum bane kamar kowa to abin da ga nan dai Allah kaɗai ya san mai gaskiya to wannan ma talaka ne to sannan ko akwai talauci na rashin kuɗi sannan akwai talauci na rashin Allah to waɗannan guda biyu ɗin nan na farko illa ne ma'abocinsu shi ake sumantawa ta iflasi wato asara ranar alkiyama a kansu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari a cikin hadisi yake ce Allah ka tsare mu daga talauci ba talauci na rashin kuɗi ake magana ba talauci na rashin addini da talauci na rashin yaqini da talauci na rashin Allah amma wanda zuciyarsa ta shiga da Allah zuciyarsa ta fitar da yaƙini dan aljihunsa ba kuɗi ai ba talaka bane wannan to sannan akan wannan talauci ne manzo Allah ya ce kada al-faqru an yakuna kufran ka dan ya rage talauci zama kafirci ba talauci na rashin kuɗi yake magana ba wannan ake magana ba talauci faqrun min ad-din faqrun min al-yaqin su ake magana to sannan na uku shi ne faƙrun minal mali talauci na rashin kuɗi wannan abun yabo ne ma amma idan ma'abocin sa ya da Allah misali sai talaka ne baka da kuɗi baka da wadata amma kai ta da Allah kai ta da yadda Allah ya tsara maka to ka samu shi'aru salihina ka zama daga cikin bayin Allah alkansa ne hadisai suka dinga zuwa suka dinga zuwa amma idan talauci zai zo na rashin kuɗi sannan mutum ba zai iya gode wa Allah ba shi ma illa ne in dai za ka rasa kuɗi sannan ba za ka iya gode wa Allah ba to ka nemi tsari shi ma shi ma bala'i ne to sannan shi ma yana daga cikin wanda ya kamata mutum ya nemi kariya ya nemi tsari na hudu shi ne faƙarun min masu wallahi mutum ya zama mabukaci wato talakanta abin da ba Allah ba bai da bukatar ya wadata da ubangiji tabaraka wa ta'ala to wannan abin neman masu nufin Allah ne abin neman masana Allah ne shine ma'anan al-ghaibatu amma tu wallahi akan sa imamu shazali ke cewa as'aluka al-faqra amma tuwaka wal jinadika hatta la nashhada illa iyyaka bayan Allah sun faɗi sun ce wato al masha Allah alhamdulillah ina maraba
لا إله إلا الله لا لا إله Murtaniya baƙon maulan mu Sheikh Salahuddin to akan wannan shi ta ce wa inni faqiru to shi wannan faqar din suna ce al faqru min wasfi al abd wal jinan min wasfi ar rabb shi bukatuwa ko talauci suba ne na bawa wadata ko suba ne na ubangiji faman ta haƙaƙa bi wasfihi amadahu Allah bi wasfihi sun ce ta haƙaƙa bi wasfika yi ne duka bi wasfihi كرسي دين على علوي المرتاني حفظه الله وقاه ورضي الله تعالى عنه a suka ce wato shi talauci sifa ne na bawa wadata kuwa sifa ne na ubangiji saboda ka in kana neman a wadata ka sifantu da sifarka sai Allah i wadata ka shi kuma da sifarka shi ne ma'ana ka tabbata da kaskanci sai maka madadi da buwaya shi Allah ne يقول شو يتفادي وقد شد فقري وافترادي وفاقتي هو ذلتي إذا تعتزل لم لمن تهوى لتكسب عزة فكم عزة أن لها المرء بالذل إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فقر السلام على الفصل إن أركنا نيما جرما to ka kai kai ka kaskantar da kai ga abin da kake so kake nema dan ka samu girma da yawa ana samun girma da buwaya ta hanyar kaskanci ko ka kaskantar da kai ga wanda kake so za ka sami yadda kake so idan wanda kake so mai girma ne kai kuma ka kika tunkuya ka tunkuyar da kai to ka tabbatar kun yi sallama kai da rabuwa da shi in kana so ka sa da shi to ka tunkuya masa shine ma'anar fa'in ni fakirun ai ganiyun billahi domin zuwa suna cewa cikin hadin fakiri ألا يستجل الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره wato ingancin bukatuwa zuwa ga Allah kada mabukaci ya wadata da talaucinsa da wani abu sai da wanda yake bukata din dan kuɗi ya zo girma ya zo wilaya ta zo ko me ya zo kar masoyin Allah ya farin ciki sai ya ga ya samu Allah din to da ba kuɗi bane abu ba jama'a bane ba wani abu bane Allah ya yarda da kai ya soka to shi kenan bukata ta biya sannan Abdullahi dan Mubarak ya faɗi ya ce izharul jinaj al faqr ahsan min al faqr bayyanar da wadata a cikin talauci ya fi kyau daga talauci din idan talauci ya addare ka to kai wanka kai ado ka sa kaya ne kyau ka fito ka danne kuɗi mabukata su dinga yau da suna wallahi gidana ba abinci kace wallahi ni ma haka karka sha saboda ba ka da shi za ka fito kazani kana wari a duk sanda talauci ya zo ba kuɗi to kai wanka kai ado ka sha mu turare kai ta kamshi a cikin ka tara kuɗi ina gani Allah kaɗai za abin da ya tara to haka ake yi sannan an tambayi Yahaya dan Mu'adh Razi radiyallahu anhu akan faqru sai ce haqiqatul faqri Allah ya sagana illa Allah ya sagani illa billah haƙiƙanin bukatuwa ko talauci kada talaka ya wadata sai da Allah wanda yake neman Allah kar ya wadata da samun wani abu wato shi wali ne ko shi kaza ne a shi bukatar sa Allah kawai an samu tahaqquqi a ciki sannan suna cewa man ta haƙaƙa bi halatin lam yakhlu min ha hadiru duk wanda ya tabbata a bisa wata ɗabi'a to waɗanda suka rabe shi ba za su wulakanta daga wannan ɗabi'a ba kaga idan zuciya ta tabbata da bukatuwa zuwa ga Allah to dole ne ido idanuwa su su bukaci Allah hanci ya bukaci Allah in dai zuciyar ka Allah take so to za ka ga idan ka yana so ya ga Allah kunnen ka yana so ya ji Allah harshen ka yana so ya faɗi Allah hannun ka yana so ya taɓa Allah cikin ka yana so ya ji Allah farjin ka yana so ya shiga cikin Allah kafafuwanka suna so su taka Allah haka za ka dinga ji wannan matsami ne an tambayi imamu shubli aka ce ne hakikanin faƙaru sai ce Allah ya sagani bi shay'in duna Allah azza wa jalla wato fakiri kada ya wadata da wani abu in ba Allah ba mai girma da ɗaukaka sannan mafi ƙarancin talauci yana cikin abubuwa guda hudu mafi karancin abin da ake so talaka mabukaci ya lazunta shine aqallu ma yalzamu al-faqir fi faqrihi arba'atu ashiya ilmun yasusuhu wa war'un yahdizuhu wa yaqinun yahmiluhu wa dhikrun yu'allisuhu abu hudu ake so fakiri ya lazunce su talaka ya rike ilimi ya zama direban shi ilimi shine direban fakiri sannan ya zama tsantsayi wato shine birkin mota ilimi shine direban mota tsantsayi shine birkin mota yaƙini shine tuddin mota sannan ambatan Allah shine ainihin wato yari saboda haka abin da ake so kenan mutum ya yi sannan suna cewa كانت الطرق الى الله تعالى اكثر من نجوم السماء فما بقي منها الا فما بقي منها طريق الا طريق الفقر وهو اصح الطرق suka ce hanyoyin zuwa ga Allah suna da yawa sun kusa adadin taurarin sama hanyoyin zuwa ga Allah amma ba wata hanya da ta rage sai wannan hanyar ta faƙon da shehu ta ta faƙin ni faƙiro ita ce mafi lafiyar hanya sannan أبو عبد الهداد ياتي لا يسوغ لأحد الفقر حتى يكون الأداء أحب إليه من الأخذ bai inganta a ce mutum fakiri ba sai ya zama ya fi so ya bayar akan ya karba shi ake ce fakiri wanda ya fi so ya daina bayarwa ba wanda ya fi so ya daina karba ba da an yi sallah ka tashi a masallaci da Allah ɗan uwa a taimaka min wallahi gidana ba abinci yau a an fi so ka zama talaka ne amma da ka ji mabukaci ka zaro naira goma ko ashirin ka bayar to kai ne fakiri wanda ake so din wanda ake magana a nan sannan saboda haka da shi yake faɗin wannan kalma ta ta ta tafakkaru domin shi ya tabbata akan haka shi ko da yaushe cikin bayarwa yake suna cewa ba mai kyauta bane wanda yake bawa ba mai kyauta ba ne wato wanda yake da shi yake ba mara shi a mai kyauta shi ne mara shi da ke yake ba ne shi shi ne mai kyauta ba mai kyauta ba ne wanda ya tara wadata yake ba almajirai a'a mawadaci shi ne almajirin da yake ba mawadata shi ne fakiri sannan bayan Allah sun faɗi sun ce ba don girman tawabu'u ba, to da ya kasance duk da laula sharafu tawabu'u da kana hukun fakiru idza masha an yi tabakkaru ba don tawabu'u yana da girma yana da kyau ba to da ya kamata ma fakiri in yana tafiya dinga takama wanda bai bukata komai sai Allah sannan suna cewa ma'anan fakiri shine wanda bai bukatar duniya bai bukatar lahira ba wai duniya kawai da duniya da lahira duk bai bukata fa duniya wal akhirata wa akhiratuhu li rabbih wani bawan Allah ya ce ya yi rubiya ya ga alkiyama ta tashi sai ya ga Malik dan dinari da Muhammad dan wasi an musu hisabi an kira sunan su an ce su shiga aljanna yace sai na sa ido in ga a ciki wa zai fara shiga aljanna manyan waliyai ne su yace ina kallo ina kallo ina kallo sai na ga Muhammadu dan wasu shi ne a gaba shi ya fara shiga aljanna sai na tambayi me dalili sai aka ce mun dalili shi ma dan dinarin rigar ta biyu ne a duniya shi kuma wato Muhammadu dan wasu rigar ta ɗaya ce wato ma'ana shi wannan ya dan samu wani abu na duniya kaɗan a zamansa na duniya shi ko wannan bai da duniya bai da lahira shi su ne rigunan saboda haka shi ne ma'ana a sai ibrahim dan adamu yana cewa talabna al-faqru fastaqbala al-jina wa talaba an-nasu al-jina fastaqbalahu al-faqru mu muna neman talauci sai wadata ta lullube mu mutane kuma suna neman wadata sai talauci ya lullube su saboda haka shi ne ma'anar shewa nan radiyallahu ta'ala anhu karin sannan shewa yace ni mai kankan da kai ne wato mai kaskantar da kansa ne mai sunkuyawa ne inda batikal azim amma ba bakin ƙofar wani mai kuɗi ko wani sarki ba a inda ba dukkan azumi a bakin ƙofarka mai girma ya ubangiji domin intisari da tazalluli gaban Allah ibada ne babba a hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rabbakum yaqulu kullu yawmin ana al-aziz faman arada izzu da'in falyuti al-aziz ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijinku kullun yana faɗi yana cewa ni ne wayayye ni ne girma ne duk wanda yake neman girma to yabi mai girma saboda haka shine dalilin za shi fita a fa inni fakirun bari'un inda dalika al'azim Allah tabaraka ta'ala ya ce ana indal munkasiratu qulubuhum min ajali
gardun faida sai ce ina gurin faida wal fadla da falala wal jada da baiwa wato ina gurin in kasance sahibul faidi sahibul fadli sahibul judi ma'ana in zama ni ne ma'abocin shari'a ni ne ma'abocin ɗariƙa ni ne ma'abocin haƙiƙa ma'anan faida a nan wato ina gurin in zama ma'abocin fatuhul akbari fadala a nan ina gurin in zama ni ne ma'abocin fatuhul mudino gada ina gurin in zama ni ne ma'abocin fatuhul qaribun duka makaman manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai yasa shi Ibrahim radiyallahu anhu akan al-awliya'i yake cewa wasalana ya fattahu al-fath al-qariba والفتح المدينة والفتح الأكبر في الهس والمعنى في الذات والصفات والأصنام والقرى والأمثال والبلدان وأيدنا بدينك وأيده بنا وانشره بنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وأصلنا من كل جائلة وخبيئة ومكر وكيد وكف عنا أيدي المؤتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وهب لنا ملكا لا ينبغي لغيرنا تدني شيء wai dan ne ma Allah ba zai bani mulkin da bai ba kowa ba alhalin
wama ana radiyan
alhali ni ban yadda da kowa ba bisuwakum wato ban yadda bisuwakum da wani ku banin ku a cikin alaka ta da ku ni ban yadda da kowa ba ya rasulullahi ban yadda da kowa ba daga annaba da waliyai in ba ku ba sai za ke cewa wa auridna maqamati jami'il anbiya'i wal awliya'i wa ajlina bika حتى عن كل نبي وملك وولي سوى سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا باب الله المفتوح إذ لا جلل لعبد عن مدده ووساءته وأولنا منه أكبر حج وأوفر نصيب
وكن لي يا محمود كزمن يتيمكونا يا محمود كن لي منتقى كزمن يتيمكونا يا منتقى أي المختار من المصطفين الأخيار شنو منتقى وهب لي مقاما ya ubangiji ka ba ni wani irin makami jami'i faridi wanda ita taro martabobin auliya baki daya ko makaɗaicin makami akabir al-aqabi akabir al-aqabi al-fuhuli wato akabir al-aqabi al-fuhuli makamin da zaka bani manya manyan bujuban kuduban halitta irin su sai ali al-harazi irin su muhammad ibn harbi damrawi irin sai ali kamasi irin sai Muhammad al-Gali irin sai Muhammad bin Abdul Nasri irin sai Abu Ya'za irin sai Abdul Wahhab bin al-Ahmadi irin sai Abdul Rahman Barrada irin sai Musa bin Ma'zur irin sai Muhammad bin Misri irin sai Abbas al-Sharqawi irin sai Muhammad al-Hadi al-Alawi manya manyan nan dukkan waɗannan shi ne sai ke faɗi a kan al-awliyayi yake cewa waja'alna warisina muhammadiyina إبراهيميين سليمانيين سديسيين فاروسيين عثمانيين حلويين سجانيين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره لله لله سواء يرجيكما أنجم ركوا يبقى شيء من من الوراء daga cikin talibai baki ɗaya ya ubangiji ba wai su gana kawai waɗanda muka gano ba dukkan bujuman kuduban halitta min alwara ba su gana kawai ba dukkan kudubai baki daya
hatta ka tsara dunan wannan makami da nake nema Allah ka bani dukkan kuduban halitta ta kasara sun ta kai ta dunan da garkar wannan kujera da nake kai ai la tadruna ala idraki li bu'd marani dukkan kudubai sun kasara sar inda nake gane faqad qasura al aqdab an garshi sha'ila yana faɗi a cikin kalmar auliya yana ce alhamdulillah alif lam mim والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم اللهم إني أسألك يا ألف لامين أن تورثني جميع من مضى من خلفائك من عصر الصحابة إلى يومنا هذا واجعلني خليفة خليفة الخلافة الظاهرة والباطنة خلافة آدم وخلافة داود وخلافة سليمان في داود وخلافة ذي القرنين وخلافة علي الأهرازي التي تضمنت خلافة الجيلي والشاذلي والمرسي والهاشمي وخلافة هؤلاء الخلفاء وخلافة خلفائهم من أصل الصحابة وهل مجرة وإن لم أكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تنالني وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين وولي وولنا سوى أن يرجو
bila sababin sai ce ba da wani dalili ba ba da wani aiki da gaunina ba mu'afan in zama abin samawa lafiya wa Mustafa sannan in zama abin zaɓin Allah mubaraka nafsin mai albarkar ƙara ga sunan Sheikh Salahuddin ga sunan ƴaƴan gabaki ɗaya waliyai ne ya ce ban taɓa auren mace ba sai manzo Allah ya ja mu in aure ta za ta haifi waliyi
mutajina shiryayyu zawijina ma'abota wadata kuma za ka gan su ga su kai za ka ɗauka sun fi ka kuɗi saboda wadatar zuci Allah ya cika zuciyar za ka iske gidajen su ba komai amma za ka ɗauka sun fi ka arziki saboda Allah ya cika su shine mutajina zawijina mawadata masunan sannan Allah yana roƙonka ka zama ka sa in zama abin karewa anil adai daga sharrin makiya baki da shahat wujuhu Allah ka cika idanunsu da ƙasa kamar yadda manzo Allah ya dubi ƙasa ya waƙa ta shahatul wujuh ƙasa wa ma ramaita iz ramaita inna walakin Allah rama to wannan baitin ni ma Allah ka ce walakin Allah rama eh ba ni ne jifan ba kai kai jifan dukkan makiya na Allah ka cika idanunsu da ƙasa kar su gani wa mahmuda afalin sannan Allah ka sa in zama mai kyakkyawan aiki wanda kowa ya ga aiki na zai gode mini kariman na lalaka sannan in zama babba a bisa baiwa bijahi rasulillahi shehu radiyallahu ta'ala an dama ya koya mana ya ce abu basharin na kafu ɗari kata hulmin musla fama zala ahlul haqqi zalika nahduhum shine ce bijahi rasulillahi wannan abubuwa da na roƙa Allah ina roƙonka dan alfarman ma'aikin Allah ahmada mafi godiyar halitta nasiri mai taimako na fatin akhlaqul bila wato mabuɗin ainihin manya-manyan kwaɗin da suka kulle ƙofofin gidan walitta liman sada da mai neman shirya.
alayhi salatullah Salatin Allah ya tabbata gare shi, thumma salamuhu sannan amincinsa, salatan wannan salati yuqina ta hau hawar da mu ala kulli mutada a bisa duk wani wanda ya ɗaukaka, duk wani wanda ya ɗaukaka to Allah ka ɗaukaka mu a kan shi, Allah ka samu zama mun fi kowa ɗaukaka. Shi ne ma'anin tarashi, ma'anin tarashi huwa tana ƙulfin ahwali wal maƙamati wal ma'arifi bi ƙadamin kashi wa shuhudi أو تقول بقدم الكتاب والسنة كما قالوا سر إلى الله حيث شئت أما بجناحي الكتاب والسنة wato Allah ka hau hawar da mu ka tiraye mu daga ahwalu zuwa makamatu zuwa ma'aribu da kafafuwan kashafi da shuhudi ko kuma da kafafuwan alqur'ani da sunna dan zuwa sun ce ka tayi sama yadda ka ga dana amma da fukafukai bi fukutan qur'ani da fukutan sunna in ka tashi ba da waɗannan fuka-fukan ba za ka faɗo. Tsira ka tashi ka tafi duk inda kake so amma bi da na haihu da kitabi wa sunna. Da fuka-fukan alƙur'ani da sunna shi ne ma'anin tarikin da sai ke nema. Ko za ki tarihi ne ya rabbi bi shukri da'ima.
alayhi salatullah Salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah.
thumma salamuhu Sannan amincinsa.
wa abkaka diman Wa abqa Allah ka sa'u wanzu khadiman hadimin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
lil amin Wato hadimi na amintaccen Allah.
wa musaza sannan in zama na fi kowa samun rabo a halala kuma ya fito ko ka ko ka so ko za ka kumbura baki ko ranka zai baki dan makin ciki ya mutu wallahi kuwa ya mu kowa
alayhi salatullah salatin Allah ita bata ga mahaifin Allah thumma salamuhu sannan ranin sa al ali tare da halayensa sabil kiram da sahabbansa masu girma sabil ula ma'abota ɗaukaka حتى قدره ومقداره العظيم hatta ka bai ruwan gidari lafi za mu ba maulan mu shakar rawar dini kuma ya mana addu'a. Sun haka Allah. Yan uwa dai muna ganin Faridi ya shigo ya kamata yan uwa sun yi kokari mu fara hadiya domin mu amfana sai abin da muka yi masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi wa sai abin da muka yi masa sai tijani muka yi wa duk wanda ya yi hidima sai Ibrahim yi wa sai ka zan ba maulana Sheikh Salahu mana addu'a domin mun kai karshen shiru sa'ada bakin adadin Muhammadu zama 92 za mu ba shi mana addu'a
kafin nan addu'a ya yi kokari a yi ma a kawo hadin sarki mu sai Ibrahim ya koya mana duk da wani bawan Allah ya zo ya yake shi sarki ne jirgin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne mun za su na mahazamin mu'amala da shi mu'amala irin wanda muke kuma za mu yi mu'amala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kowa ya kokari ya hidima ya ba da hadisi zuwa ga janibin duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah malik ya Allah saka da alkhairi kan ko bara ne ko kaman bara mun sauka na sai shiru ko da za a da rasul yanzu kuma alhamdulillah yau mun sauka cikin sa'ada alhamdulillah tafiya tana tafiya kuma mun yi zama a kamar 62 to alhamdulillah adadin sunan muhammadu to ahmadu to duka dai cikin muhammadu ne to dama tiwalin duka ba akwai kuma tare akan muhammadu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ibrahim dama kun ji su abubuwan da yake fada shi bai da wani masoyi wanda ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani a gabansa ko abu da ba kuma maza ba su lantar mu to saboda ka gashi muna cikin yin karshe su kuma gashi gashi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya farko to wannan in yana nuna wani abu yana nuna cewa alhamdulillah muna tare da maza Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wato wannan al'amari kuma hakika muna musharaka da maza Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina faɗa ma yan uwa irin wannan baki za ka in kafin ka zo da su za ka sanar ma da mutane cewa an yi bako kaza ya sauka kuma da in za a je waje ya kamata a sanar ma da mutane wajen da za a je waje da haka kawai za a taso kawai a sauko ba a san da zuwan bako ba ba a san da abunan ba ya kamata a ba mutane hakkin su shi wannan da aka kawo kuma aka girman shi saboda idan ba a girmama shi yadda ya kamata ba ko da kuka kawo su ko ne kuke da rai amma mu duk da muka ga ba ko wanda yake ya danganta kanshi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba shi muka gani maza Allah sallallahu alaihi wasallam muka gani amma dan Allah da annabi in za a yi bako ko an yi bako in za a tafi da shi wani wuri ya kamata a sanar da mutane wajen ad adwa cewa an yi bako za a zo da shi da lokaci kaza ko rana kaza na fatan an gane Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zama lafiya wannan rigin gubin da muke fama da cikin kafan nan Allah ka kawace mana shi Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka dauka mu ka dauka addinin mu Allah ka kiyaye mu kiyaye addinin mu Allah ka kiyaye imanin mu Allah ka kiyaye mutuncin mu Allah ka rama dauka cikin addinin musulunci Allah ya ka ka dauka addini ka dauka addini da mu Allah ka dauka tsare ka tijani ka dauka tsare ka da mu Allah ka yada faila ka bunkasa shi ka bunkasa shi da mu a barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya duka bugan musa ka azumin sallallahu alaihi wasallam ka ga sai da sai da sai Ibrahim alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim malik yawm din إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخذ خلقة مما صرفنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ونفسه العظيم يا رب بالله الاستقامة كلما في سائر الحالات تثبت قلوبنا على الإيمان والتفتنا العمل بإحسانك وانظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدينا وأهلنا ذرية مباركة تكون الله إلا مشاركة وجازي عنا كل من قد أحسن إليك بجزاء أحسن بمستقبلك في يوم محضر الخير ولا من قبلك بالقول عليه صلى الله ربنا وسلم وقال بالخير لنا وعمنا وقال بالخير لنا وعمنا وقال بالخير لنا وعمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وفات هذا على كيده sun so gubara da mun gobe Allah ya sa ka ga alkaini Shubar dama kautar a azam gabanka a fata mazan bari ba. Shubar dama kautar yabanka a fata mazan Shubar dama kautar a azam gabanka a fata mazan bari ba. Farko da sunan Allah ilahi sarkin da ya yi nurin su zahi, ka taimake ni Allah ilahi, yabo da ban yaban ban gaza ba. Gautar a azam yaban ka. Na roƙi rabana kan salati ga Mustapha ya aukar fati. halarta ta gidi a halin baiti guda cikin su ba zan ware ba. To, sannu ce gumurar dina, ga maɗihin ka za su muktari, ɗagun sun faɗi ma ne da mutori, halarta a yi burjabberin kadiri. albarkacin ku ba zan gushe sannu sarƙaƙaƙi khalifar tijjani mawibatan nusaidul adnani shubar kama gautun zamani mai tada kai ba zai gadon kyau ba Marafina abokuma mala'i ji shegu, abutuman baka ta yi shegu, da in karsa baka da taidan shegu, Bishalu abbata ba zan rufe ba. Murabina, sanon kai amiji sun bilkisa. baban so kafta matan na kusa abdurrazaki ne sirikinsa na kira shi ban yi kuskure ba Yaban ka abada a ƙarƙadar biyu wani gidan gidan a gargajiya. Daga cikin waliyai na rafsani wallahi ba gwari so kamar ce mace jani ce Daga a cikin waliyai na rabbani, wallahi ba gwari so kamar ce mace jani ya ce. Bismillah Allah makagina da sunanka nake fara waƙe na ya Allah bani hasa kirjina wace tauraron waliyanka kirjani da mijin Aiwa farin da za a sufanta shi, ina roƙo talatin sanin kashi, abin manzansa wanda sufanta shi, tafi ƙarfi dukkan halittun ka zalle ni yaron su. A cikin salatin ba zan bar wani yai ba, domin da'iman su ni ke duba, ba duba irin na idanu ba duba na kai da hakikan shehu tijjani ta mishi